الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kada tattarwar mu a wannan masallaci mai albarka na Masjid Da'wat wal Irshad domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na Bulugul Maram da yan uwa basu manta ba a koda yaushe taken karatun mu shine حياة بلا علم حياة ذميمة وعلم بلا تقوى فعمر مضيع rayuwa babu ilimi rayuwa ce mummuna shi kuma ilimin da ba a aiki da shi to bata lokaci ne a cikin abin da bai yi amfani ba Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muka sani na ilimi idan mu manta ba a yau za mu tashi kitabu talaq kitabu talaqi littafi mai bayani akan wata kalima wadda dukkanin ma'aurati idan ya ji ta ɗan gaban shi yana faɗuwa shine littafi mai bayani akan saki kunga a cikin wannan littafin sai aka bambanta aure da saki aure aka yi masa kitab mai zaman kansa saki ma aka yi masa kitab mai zaman kansa don saboda kowanne daga cikinsu ya kunshi abubuwa masu yawa idan an ce aure kishiyansa shine saki kenan kowanne zaman kansa yake yi shi yasa kenan shi ma aka keɓe mishi babi mai zaman kansa saki a musulunci mubahun ne idan aka ce mubah shine ma'ana abinda ya halatta ja'iz ne amma malamai suke cewa at-talaqu ta'tarihi al'ahkamul hamsa a taklifiyya saki hukumce-hukumcen nan guda biyar na musulunci suna hawansa kinan asluhu dai ja'iz amma kuma bi itibaril ashkhas akwai lokacin da saki yake zamantowa wajibi dole kai saki za mu gani akwai lokacin da saki yake zamantowa makru ana kyamar kai akwai lokacin da saki ke zamantowa mustahab ana so ka yi akwai lokacin da saki yake zamantowa haramun an gane ko ko kuma wajibun lokacin da saki ke zamantowa wajibi dole ka yi sa idan muka zo a wurare daban-daban zan nuna muku irin wannan wuraren wanda za mu nuna cewa wannan yana nuna saki a wannan wurin makaruhi ne ko yana nuna saki a wannan wurin haramun ne ko yana nuna saki a wannan wurin wajibi ne insha Allah e, saki kamar yadda yake kalima ce yadda kuka ji maimuni har ma akwai hadisi wanda malam ya bude wannan kitabkin da shi shine halalkin da Allah ya hikama ita ce saki to sai dai kashi wannan hadisin bai inganta ba amma ko da yake rashin ingancin wannan hadisin akwai hadisin da yake iya nuna e tabbas haka ne Allah baya son saki in ba ta kama dole ba domin a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna shaytana yad'u arshahu 'ala al-ma'i thumma yab'athu sarayahu shaydan kowace rana yakan aza karagarsa kujerar mulkinsa akan teku sai ya tura 'yan aikinsa ƙananan shaidannu kina iblis kin shi ke wannan sai ya tura ƙananan shaidannu mutanensa fa'azamuhum fitnatan a'azamuhum manzila wanda yi su babbar fitina to shi za a ba babban matsayi sai manzan Allah ya ce wanga ya zo ya ce na yi kaza wanga ya zo ce na yi kaza wanga ya zo ce nasa ya yi zina sai ce kai ta yi can da ya tuba shi kenan Allah na ya hemi shi sai manzo Allah ce da ƙarshe idan wannan ya zo ya ce masa ban gushe ba da wani mutum har sai da nasa ya rabu da matarsa sai shaidan ya ce ni'ma anta ni'ma anta madalla da kai madalla da kai a wannan lokacin wannan shaidanin sai a ƙara masa matsayi don yayi babban mi don yayi babban aiki wannan hadisi me yake nunawa saki yana birgewa yana birge shaidan shaidan yana son haka a hankalce ko ko ba a gaya maka ba akan cewa duk abin da yake birge shaidan zai birge Allah ba zai birge Allah ba shirka tana birge shaidan Allah yana son shirka zina tana birge shaidan Allah yana son zina to haka shi ma saki kina wannan hadisin ko da yake bai inganta ba amma irin wannan hadisan sukan iya su nuna me yake da suna ana iya ai istishhad da shi a babe na at-targhib wa tarhib hadisi na farko shine wanda malam ya kawo wanda muka gai a yanzu an ibn umar radiyallahu anhu ma qala daga ibnu umar allah ya dada su shi da ma'aifinsa ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzu allah tsira da aminci allah su kara tabbata a gare shi ya ce abgadul halali ilallahi at-talaku halalkin da allah ya hi kyama ita ce saki rawahu abu dawud abu dawud ya hutar da wannan hadisin wa ibnu majah da ibnu majah wa sahahahu al-hakim al-hakim ya inganta sa warajjaha abu hatimin irsalahu sai dai abu hatim ya rinjayar da cewa hadisi ne mursal wa mursalun min sahabiyyu saqat hadisi ne mursal hadisi ne da'ifi wanda bai inganta ba amma kamar yadda muka faɗi wancan hadisin da muka kawo na shaidan yana nuna kyawun ma'anarsa malai cewa an ibni umar radiyallahu anhuma an karbo daga ibni umar allah ya da su shi da ma'aifinsa annahu tallaka ra'atahu lallai shi ibni umar ya saki matarsa wa hiya ha'idun alhali matar tana a cikin haila fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon allah fasa'ala umaru rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an zalika sai umar ya tambaya game da wannan ana game da sakin da ɗan shi yama matarsa tana cikin haila faƙala sai ya ce murhu falyuraji'ha ka umurce shi ya maido da matarsa thumma thumma liyatrukaha hatta tuhura sannan sai ya barta har sai ta tsarkaka thumma tahida sannan sai ta yi haila thumma tuhura sannan ta tsarkaka fa in sha'a amsaka ba'du idan ya so bayan wannan sai ya rike ta wa in sha'a tallaka in kuma ya so sai ya rabu da ita kabla an ya masa kamin ya shahe ta ma'ana kamin ya sadu da ita fatilka al'iddatu allati amara Allah wannan ita ce idda shine lokaci wanda Allah ya yi umarni an tutallaka lahan nisa a saki mataye nan fatilka al'idda ai fatilka alhal fatilka alwaqt wannan shine lokacin da Allah ya yi umarni in za a saki mata a sake su ma'ana lokacin da ba suna a cikin haila ba lokacin da suke a cikin tsarki kuma tsarki wanda baka shahe su ba baka shahe ta ba baka sadu da ita ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta imam muslim murhu falyuraji'ha ka umurce sa ya maido da wannan matar tasa thumma liyutalliqha tahiran sannan sai ya sake ta tana tsarkakakka au hamilan ko kuma tana dauke da ciki domin idan mace tana dauke da ciki me yake da suna ya halatta ka sake ta idan ka sake ta kuma saki yayi idda ta kuma shine ta aihu da ta aihu shikenan in kana in tana so marar da ta aihu tana ya dama mata aure don bambancin jinin haila da jinin biki daga cikin su shine me yake da suna jinin biki ana ya daura aure a cikin sa an gane da kyau ko kuma ba a iya a kusanci mata lokacin da take a wannan kin wasu malamai suna ganin jinin biki ma mutum yana iya ya sadu da iyalinsa sai inda mutum yana ganin wata kazamta amma shi jinin haila shine karara da nassi ya zo da nuni akan cewa baya halatta mutum ya sadu da matarsa tana tana haila amma jinin biki wannan kai mai yake da suna a rajih shine yana halatta da ɗaura aure duka wannan sai dai abinda suka yi musharaka da jinin biki da jinin haila shine jinin haila me yake da suna shi ba a me yake da suna kaman abinda suka yi musharaka dukkansu kowace ibada da take tana bukatan tsarki baya halatta mace ta yi kaman sallah kaman dawafi da lokacin da mace take wannan shinin ana iya a daura mata aure ko da ko a ce yanzu ne ta aihu to shi yasa musulunci ya halatta mutum ya saki matarsa lokacin da take dauke da ciki kishiyar wata fatawa da kwanaki wani malami ya bada ko ya ce in mutum ya saki matarsa tana da ciki ya saki banza an gane ko kuma wawa ne bata sako ba an gane ko to wannan shine kenan kun ga wannan ya ci makaro da nasi na alkur'ani mai girma an gane da kyau ko jayyid wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahunna kun ga nan sai Allah ya bayani iddarsu to da babu saki kenan da ba amma ya bayani idda ba iddar su ta saki da iddar su ta mutuwa dukkanin su su aihu jayyid mala yace anan wa fi riwayatin ukhra lil bukhari aw ta riwaya ta bukhari wa husibat alaihi tatliqa aka kilga wannan a matsayin saki guda wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta imam muslim qala ibn umar ibn umar yace amma an tatalliq amma an tatallaqtaha wahidatan aw ithnatayn amma kai ka sake ta saki ɗai ko biyu fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to lallai shi manzon Allah amarani an uraji'aha ya umarce ni in maido da ita summa umhiluha hatta tahida haidatan ukhra sannan in kyale ta har sai ta yi wata haila daban wa amma anta amma kai ha thalathan ka sake ta sau uku faqad asaita rabbaka to haƙiƙa kai ka saba ma ubangijinka fi ma amaraka rabbuka min talaqi imra'atika game da abun da ubangijinka ya umurce ka na sakin matarka wa fi riwayatin ukra a wata riwaya ta daban kala abdullahi bin umar abdullahi bin umar yace faraddaha alayya sai ya maido min da ita wa lam yaraha shay'an bai ga wannan ba a matsayin me yake da suna saki wa kala yace idza tahurat falyutalliq aw liyumsik idan ta tsarkaka ya sake ta ko kuma ya rike ta wannan hadisin bi mukhtalafi riwayatihi yana bayani ne akan Abdullahi bin Umar da ya saki matarsa tana a cikin jinin haila to da manzo Allah ya ji labari sai umunni da ya maido da matarsa domin wannan sakin da yayi ba saki bane wanda yake na sunna a takaice wannan hadisin yana bayani akan anwa'ut talaq nau'ukan saki min haifiyatin ukra a wata haisu ta daban akwai at-talaqul bid'i akwai at-talaqus sunni akwai saki na bid'a akwai saki na sunna saki na sunna shine ka saki mace lokacin da take ba a cikin shinin haila ba kuma bayan wannan bayan ta kare hailar baka baka sadu da ita ba a cikin wannan tsarkin nata wannan shine talaqus sunni in kai irin wannan sakin to kai saki na sunna an gaye da kyau ko talaqul bid'i shine ka saki mace lokacin da take jinin haila ko kuma take cikin tsarkin da ka sadu da ita wannan musulunci ya sa wannan hikimar ne dan saboda a rage afkuwar saki domin da an ba da dama duk lokacin da mutum ya so ya saki matarsa to wannan zai iya jawo yawan saki ya afku amma idan za a ce musulmai su lura da wannan ka'idar da musulunci ya sa ba kowane lokaci kake sakin matarka ba sai in tana cikin tsarki tsarkin da kuma baka sadu da ita ba to da al'amarin saki ya ragu tana cikin jinin haila sai ta bata maka da rai ka je ka sake ta sai ka tuna kai bid'a ne sakin matata tana haila yanzu sai ka jira sai ta kare haila kamin ta kare haila kuma sai ta gyara laihin da ta yi maka zuciyarka ta huce yanzu kuma shikenan kun kamanta da me kamanta da wancan ashe maimakon da a ce lokacin da saki ya abu ana ganewa da ke wannan hikima wani ita ce hikima ta musulunci wannan sai ke nuna musulunci yana son ya like duka abin da ya shahi kohohi na abkuwar saki kenan at-talaqul bid'i da at sunni malamai sun yi sabani shi at-talaqul bid'i saki na bid'a ka saki mutum tana mace tana cikin haila ko tana cikin tsarki wanda ka sadu da ita yana abkuwa ko bai abkuwa wasu malamai suka ce yana abkuwa wasu malamai suka ce baya abkuwa dalilin su kuma wannan riwayar walam yaraha shay'an amma magana mafi inganci wadda mafi rinjayen malamai suka tai akai shine sakin yana abkuwa amma kuma kana da zunubi kana da laihi na wannan sakin da kai na bid'a san ko an gane da kyau ba ina sakin yayi amma kuma kana da zunubi akan wannan sakin da kai domin kayi saki ba wanda Allah ya umurni ba domin gashi a cikin wannan riwayar me yace fatilkal idda allati amara Allah biha ko wannan shine lokacin da Allah ya yi umurni a saki mata in za a sake su Allah ya ba mu ikon yin haka wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga ibn abbas Allah ya dada su shi da ma'aifinsa ya ce kana talaqu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam saki ya kasance a zamanin manzon Allah wa abubakar da abubakar wa sanataini min khilafati umar da shekara biyu a lokacin khalifancin umar طلاق الثلاث واحدة سكي غدا أكو ألوكتي غدا أنا كلغا سأمسعين غدا سكي غدا أكو ألوكتي غدا أنا كلغا سأمسعين سكي غدا فقال عمر بن الخطاب سي عمر بن الخطاب يجي إن الناس قد استعجلوا في أمر للي متاني سني غوغاوا أتكوني الأمري كانت لهم فيه أناتٌ wanda ya kasance a gare su an musu sauki ma'ana an musu sauki an dan basu wani dan lokaci shine anat anat shine diddu sur'a falau amdainahu alaihim ina ma a ce mutahiyan musu da wannan abun da suke yi na gaugawa na saki uku lokaci guda fa amdahu alaihim sai ya tahiyar musu da wannan sakin rawahu muslim muslim ya rawaito wannan hadisin wannan hadisin kenan ibnu abbas ne ke bada labari a zamanin manzon allah in mutum ya saki matarsa sau uku a lokaci guda za a kilga saki guda kace mata na sake ki saki uku a gane ko to a lokacin manzon allah saki guda ake kilgasa domin saki uku baya abkuwa sai in an samu komi a tsakani an gane da kyau ko amma lokaci guda ka ce na sake na sake ki saki uku na sake ki saki ɗai na sake ki saki biyu na sake ki saki uku dukkan su babu wani bambanci fa da na sake ki saki uku dukkanin su a lokacin manzon Allah akan saki ɗai ake ɗaukan su to ibnu abbas yace sai lokacin umar sai umar yace na ga mutane suna yawan gayin wannan kalimar ta na sake ki saki uku an gane da kyau ko yace to ina ganin kawai mutahiyar musu da duk wanda ya ce ya saki matar saki uku to a tai akan cewa saki uku ne a nan kaman ibnu abbas yana raddi ne gawa ga umar an gane da kyau ko domin umar shine shine a ko a khalifancin nasa ma sai shekara ta biyu a cikin khalifancin nasa ya sanya wannan dokar amma a lokacin manzon Allah da lokacin abubakar dukkaninsu saki uku a lokaci guda saki guda ne hatta a yanzu zancen da muke yi mafi yawan malumai ru'asa'ul mazahib al'arba'a manya-manyan nan gaba ɗayansu suna ganin in mutum ya saki matarsa saki uku a lokaci guda ta saki saki uku shikenan ta haramta a gare sa imam malik imam shafi imam ahmad imam abu hanifa dukkaninsu haka ne mazhabarsu an gane da kyau ko kuma abin ya tsaurara sosai wanda na farkon wanda ya yaƙi da wannan da wannan fatawar daga cikin magabata ma'ana wanda ya yaƙi da ita a zahiri har ya hoto yana bayyanawa akwai malaman da aka samu suna ba da fatawar da ɓoye amma wanda suka hito suna bayyanawa na farko shine al-imam ibn taymiya domin shi ha azabtar da shi aka yi hakka shi aka ba shi hakka soyayi akwai tarihin shi da muka yi a tesawa mun yi muhadara mai zaman kanta sirat ibn taymiya wa ma wa aqidati bayanin tarihin ibn taymiya da aqidarsa yana daga cikin kason da yayi dalilin wannan fatawar dan ya ce duk wanda ya saki matarsa saki uku saki guda ne dalilin wannan aka yi ta azabtar da shi sai ya sabga daga fatawarsa karshe dai suka gaji suka kyale shi kuma wannan ita ce magana mafi inganci an gane da kyau ko domin kullun yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahibi hadha al-qabr kowa ana iya karɓar maganarsa a mai da ita in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ina Umar ijtihadi ne a zamanin sa ne wannan ijtihadin yanzu zamanin sa ya wuce kenan za a koma asalin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda ko a zamanin sa an samu sahabban da busu suka saba masa a wannan lokacin irin su Ibn Abbas fuqaha'us sahaba dai mafi yawancin su busu tai akan ra'ayin Umar ba na cewa in mace ta saki in namiji ya saki matar saki uku a lokaci guda za a aiwatar da shi wallahu ta'ala a'lam a can baya kamar na yi sabkun lisan na wajen bayanin saduwa da mace in tana cikin shinin biki an gane da kyau ko arrajih shine me yake da suna ba za a sadu da ita ba sai ta yi mi sai ta yi tsarki sai na ce arrajih ana iya saduwa da ita jayyid kenan na yi me yake da suna istidraki ne mala ya ce wa an mahmud ibn labidin kala daga mahmud dan labid ya ce uhbira rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an ba manzon allah labari an rajulin tallakan ra'atahu game da wani mutum da ya saki matarsa thalatha tatliqatin jami'an saki guda uku a lokaci guda faƙama gadubana sai manzon allah ya tashi a cikin hushi sun makala sannan sai ce a yi la'abu bi kitabin lahi za a yi wasa da littafin Allah wa ana bayyana azhurikum alhali ina tsakaninku alhali ina tare da ku hatta kama rajulun har sai da wani mutum ya tashi faƙala sai ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ala aqtuluhu shin ba zan kashe sa ba rawahun nasa'i imamun nasa'i ya hutar da shi wa ruwatuhu muwaththaquna marawaitansa kuma yaddaddu ne sai dai wannan hadisi ne da ifi an gane da kyau ko domin da wannan hadisin ya inganta da khawarij sun samu ta cewa an gane da kyau ko domin khawarij su a ra'ayinsu murtakibul kabira yakfur an gane da kyau wanda yi babban laihi yana zamantowa kahuri an gane da kyau ko to kun ga wannan sahabin daga an ce wannan mutunan ya yi laihi sai ya ce manzo Allah in kashe shi ba ni dama in kashe shi wannan ya kai kisa a bai kai kisa ba ta kun da wannan hadisin ya inganta da da 'yan boko haram sun samu sun samu damashi na cewa ai musulmai suna zunubi shi yasa suke suke kashe su a takaice dai al'amari na saki uku al'amari ne wanda wasu malamai suna gani idan ya afku kowanne zai yi aiki da da alkalin da ke musu shari'a an gane da kyau ko a ƙauyenku ka ce ma matarka na sake ki sake uku aka kai wajen alkali shi kuma alkali dan mazhabin malikiya ne yace sake uku shikenan ta haramta gare ka an gane ko to magana mafi inganci magana alkalin za a bi an gane da kyau ba za ka ce ba ai ai ni malam kaza ya ce mini saki guda ne sai in dai malamin za ka kawo wasu yi mukabala shi da alkalin ya tabbatar ma alkalin da hujjojinsa in yi so a wannan lokacin sai ka yi aiki da maganar malamin an gane ko tun da alkali ya san da gami ga dalilai da aka, da aka dogara da su kuma har yanzu mutane suna wannan wasa da sake uku ba a jima ba mun kare karatu ina ji sati biyu da suka gabata mun kare sallar isha'i kenan muna cikin sallah kafin mu kare aka yi ta kira aka yi ta kira ina sallamewa sai na ɗauka ina ɗauka ashe wani makwabcinmu ne a can anguwanmu da ce malam mata ta ce na saka shi nan yake yana aiki matar shi tana, garinsu na sake ta ne na ce mata saki ɗaya na mata yanzu ta ce mini in na cika namiji in yi mata saki uku har in ƙara mata na ce a bar ta haka nan ya isa a gaya da kyau ko ya ce wallahi malam in ka ce a ƙara mata ni ƙara mata zai domin dama abin da yasa na kira ka in tambaya don in ya halatta ne amma in ba shi ba ni ko dubu ta ce in yi mata sai in mata to wannan shi ne kenan Allah ya sauke ta kunga in zuciyar mutum ta tashi sai yanzu kuma sai da baya ita matar ta koma cizon hannu wannan shi ne Allah ya kare mu a takaice dai magana ita ce wannan magana mafi inganci amma in alƙalin ku ga yanda yake hukunci to haka ne da hatta a yanzu zancen da muke yi akwai wurare da yawa da wannan shari'ar suke da wannan mazhabar suke aiki ta cewa in ka saki matar ka saki uku ya tabbata saki uku ba za ka aure ta ba sai ta sake wani sabon aure amma kaga in kai ahlus sunna ne mai shan wuya kaga sai ka kawo musu dalilanka kuma sai ka koma da matarka mala yace a wa an wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala daga ibn abbas Allah ya dala su shi da ma'aifinsa yace tallaqa abu rukanata ummar ummar rukana abu rukana ya saki ummu rukana fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace masa raji imra'ataka kamai da matarka fa qala sai yace inni tallaqtuha thalathan ni na sake ta saki uku qala yace wa qad alimtu raji'aha qad alimtu raji'aha na sani je kama yadda ita rawahu abu daud wa fi lafzin li ahmad an lafzina ahmad talaqa rukana tumra'atahu rukana ya saki matarsa ina mai dictionary a rubuta mana wannan sunan rukana an gane ko ga wani sabon suna masu neman suna sunan sahabi ne rukana jayyid kenan rukana ya saki matarsa fi majalisin wahidin a majalisi guda ma'ana a lokaci guda fahazina alaiha bayan ya rabu da ita da wannan saki uku sai kuma ya shiga damuwa faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa fa innaha wahida ai wannan sakin guda ne wa fi sanadihi ma ibnu ishaq a cikin sanadinsu akwai ibnu ishaq wa fihi maqalun game da ibnu ishaq akwai ta cewa wa qad rawa abu daud wajhun akhar abu daud ya rawaito sa a wata fuska ta daban ahsana minhu wadda tahi me yake da suna waccan wadda ta wuce anna rukana tatallaka imra'atahu rukana ya saki matarsa suhaima a sa muna wannan sunar bangaren mata suhaima shi ma wannan suna ne masu neman sunayen mata sabi suhaima sunan ku akwai daɗi gare shi ko suhaima ya saki matarsa suhaima albatta saki uku faƙala sai ce wallahi ma arattu biha illa wahidatan ya ce wallahi manzon Allah ni saki guda na nuha niyya ta saki guda ne ba uku ba faraddaha ilaihin nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya mayar mishi ya mayar mishi da matar shi wannan hadisin da ya inganta ya nuna karara cewa da mutum ya saki matar saki uku a lafazi guda saki nawa ne saki guda ne amma hadisin bai inganta ba ko da yake bai inganta ba hadisin ibnu abbas wancan ya kore muna duk wata shubha mali ya ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu huraira allah ya dada shi ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya ce thalathun abubuwa guda uku jidduhunna jiddun gaskiyarsu gaskiya ce ma'ana in ka haɗe su da gaskiya da gaske to da gaske ne wa hazluhunna jiddun sannan kuma wasar su gaskiya ce in ma da wasa ka haɗe su to da gaske ne an nikahu na farko shine saki wa talaku annikahu shine aure wattalaqu da saki warraj'atu da komi rawahu al-arba'a marawaita hadisan nan guda hudu suka rawaito sa illa an-nasa'i sai da imamun nasai wa sahahahu al-hakim imam al-hakim ya inganta sa wa fi riwayat wa fi riwayati ibn adi a wata riwaya ta ibn adi min wajhin akhar a wata fuska ta daban da'ifin sai dai riwaya ce da'ifiya wannan at-talaqu wal-itaqu saki da ‘yantarwa wa nikahu da aurarwa walil harith ibn abi usama da kuma a haris ɗan abi usama min hadisi ubada tabni samit a hadisin ubada ɗan samit rafa'ahu ya ɗaukaka shi har zuwa ga manzon Allah la ya juzu la'ibu fi talatin baya halatta yin wasa a cikin abubuwa guda uku at-talaqu saki wan nikahu da aure wal itaqu da ‘yantarwa faman ƙala hunna duk wanda ya faɗe su faƙad wajabna to sun wajabta wa sanaduhu da'ifun sai dai sanadin wannan hadisin akwai da'ifanci a takaice dai ko wancan na farkon muka muka tsaya ya ishe mu domin shi na farkon ya hadisi ne hasan hadisi ne mai kyau wannan hadisin bi mukhtalafi riwayatihi yana bayanin wasu abubuwa guda uku wanda in ka haɗe su da gaske to da gaske ne in kuma da wasa ma ka haɗe su to sun zama gaskiya su ba a wasa da su da sun hoto shi kenan ba su komawa na farko shi ne aurarwa kana da ya wacce an gane da kyau ko ina da ɗiya dela tanko na auren ma da ɗiya ta dela a to masha Allah na amsa shi kenan kai hawa wasa ce nake maka a wace wasa an gane ko shi kenan ta zama ɗiye shi ta zama matar shi ba dai ɗiyarka ba ce ka ce ka auren mishi da ita to shi kenan ba dai kana ɗiya dela ba sai dai baka da ɗiya dela kuma an gane ko wannan kun baka ɗiya dela to shi kuma wannan shi kenan an gane da kyau ko akwai wani komedi da naga suna yi na na wani malami da larabci ne suke yin shi ana bayani akan kaifiyatu aqdi zawaj yanda ake daura aure aka yi bayani aka yi bayani dalibai duka gaba ɗaya sai guda daga cikin dalibai ce shi bai gane ba malamin yayi sharhi yayi sharhi yace masalan in dibna zainab ina da ya zainab sai in ce ya abdullah zawwajtu kabnati zainab na auren maka da yata zainab sai ce qabiltu qabiltu qabiltu qabiltu ashe ya gara da shi shegantaka ce ke na karba na karba maza kulta kabilta sai lattizon ya hirgice to kun ga da a ce da gaske ne yana da ya zainab kin yayi wannan kin shi kenan yar ta zamanto tasa ta zamanto matarsa wannan shine sai inda kuma yarinyar bata yarda ba in bata yarda ba kuma wannan kuma an shiga a cikin sharuɗa na na mai ke da suna na tabbatuwar aure shurutu luzumin nikah sharuɗa na tabbatuwar aure kenan wannan lokacin sadaki kawai zai kawo wa jayid na biyu shi ne saki shi ma ba a wasa da shi da ya hutu to shi kenan shi ma wannan akwai wani labari wanda na gani da jimawa wata mata ce suna zamne sabon aure ne ko ana zamne ana kallon tele cikin telen to sai ana zancen saki miji ya saki matarsa sai ta ce a ta ce ni ta ce wa mijin wai ni yama ne ake rubuta sakin nan an furta ne amma ita kuma tana so ta gaya ake rubuta sakin an gane ko sai ce to ba matsala bari in rubuta mai kawo kawo biro da bikin nuna miki yadda ake rubutawa sai ce mata to kin ga yadda ake yi daga rana mai kai wata yau kaza ga watan kaza shekara ta dubu da kaza ni ne kuma ya faɗi sunan shi fa na saki mata ta wance ya faɗi sunan ta saki uku sai rubuta ta ah haka ne da ake rubuta sai aka kwashe da dariya shikenan suka tashi suka shiga ɗaki sai aka yi daidai ga kanwar matar ta zo ta zo ziyara ta zo tana ta sallama tana ta sallama a shi su suna can kuriya suna ta wasa su sai ta zo ta zamna saman salon tana zamna saman salon sai ta takarda sai ta ɗauko takarda tana karanta takarda ɗan gabanta ya faɗi ina kawai sai ta sabi takalmi da takardar ta yi gidansu tana zuwa ta kai ma iyayenta takarda inna lillahi wa inna ya saki mata shi aka kwaso mota kun san iyaye ba su bata lokaci aka kwaso mota yanzu aka zo kwasa kaya ko da aka zo an shigo lahiya kwasa kaya muka zo lahiya ba ka sake ta ba sakin ta fa a ni ban sake ta ba ya aka yi takarda sai su kwashe labari su gaya musu to a Nigeria ne abin ya afku su kuma a kotun su mafi yawanci da mazhaban malikiya suke hukunci da ƙarshe wannan auren raba shi aka yi ta haramta gare shi sai ta sai ta sake ne sai ta sake sabon aure kun ga daɗin sunna ko yanzu da sunna ne kuma ai da kun ga shikenan sai dai ya zama to musu darasi saki guda ne yanzu auren gaba ɗaya aka haramta shi haɗa al'amari na saki ba a wasa da shi saki da yanzu zaka ce ma matarka ke ni na saki na saki kahorki na saki hannunki banda sauran jikinki an gane ko shikenan saki ya abu malamai suke cewa a zikru ba'du ma la yatajazza ka zikrihi kullihi wannan ka'ida ce ta fiqhu zikru ba'du ma la yatajazza ka zikrihi kullihi idan ka ambaci wani abu wanda ba a raba shi an gane ko to shikenan gaba ɗayansa ne zai tabbatuwa ka ce ma mutum na yi maka kyautar waccan mota an gane ko banda gidon kinta da injin kinta an gaya da kyau ko to mota gaba ɗaya tashi ce don mota babu gidon tana tahiya babu injin tana tahiya a wannan shine kenan na saki hannunki na saki kahorki shi kenan ta saku gaba ɗayanta ba kafa kawai ta saku ba domin ana iya sakin kafa in ta ji tana iya barin kafa ana iya kafa yadda ta ita a bar da nan wannan shine kenan al'amari na saki kenan ba a wasa da shi na uku shine raja'a shine mayarwa na sake ki bayan sati biyu kace na maido ki shikenan ta komo ta zamanto matarka ko da ko ba da cikin wasa ne ka faɗi shikenan ta komo wannan shine kenan a wata riwaya ne ya zo in yantarwa to riwaya ta inganta su ne wa'annan a hadisi na gama da ya ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha tajawaza an ummati lallai Allah ya yahima al'ummata ma haddathat bihi anfusaha abunda ta ba rayuwarta labarinsa ma lam ta'mal matukar ba ta yi aiki ba aw takallam ko kuma ta yi magana wa an ibni abbas da kuma ibnu abbas radiyallahu anhuma Allah ya dada su anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah kala ya ce inna Allah wada'a an ummati lallai Allah ya yahima al'ummata alkhata a kuskure wani siyana da mantuwa wa mastukrihu alaihi da abun da aka cilasta su a kansa rawahu ibnu majah ibnu majah ya rawaito sa wal hakim da hakim wa qala abu hatim abu hatim yake la yathbut wannan hadisin bai tabbata ba sai dai magana mafi inganci hadisi ne sahihi an gane da kyau ko wannan hadisan guda biyu suna bayanin wata daga cikin ni'imomin da Allah ya muna wanda wannan ni'imomin ya dace a ce duk lokacin da muka tuna da su mu ƙara gode ma Allah kuma mu ƙara tabbatar da cewa lalle Allah yana son mu Allah yana tausayin mu da Allah bai yahi muna wannan abubuwan ba da babu wanda zai tsirata da kowa ya halaka na farko shine labarin zuci manzo Allah ya ce duk abin da kai na zuciya an gane ko ba za a baka laihi ba Allah ya yahi maka sai in dai ka haɗi abun ko kuma ka aikata wannan muhallu shahid na kawo sa a babin saki shine wata ran zaka iya a cikin zuciyarka kashi kaman ka saki wa kaman ka saki matarka a zuciyarka kashi kaman ka sake ta ko a zuciyarka kai labarin ma ka sake ta an gane ko matukar dai bai hito a baki ba an gane ko to shikenan an yahima ko kuma baka aikata ba me ya hito a baki shine ka faɗi da bakinka me aikatawa shine ka zo ka rubuta an gane ko domin saki ba dole ba sai an furta in ka rubuta yayi in ka saki yayi ba dole sai an bada takarda ba bayan wannan kuma labarin zuci a zamantakewa ta aure shi ma yana yana tasiri sosai idan ba manta ba a kwanaki wata mata ta yi tambaya wadda na ga yi tambayan a nan ta ce ita na zamna da mishinta amma kullum hwatanta domin kawai zaman dole ne take da shi hatanta ya mutu ta huta to shin wai har abun nan da take hwata a cikin zuciyarta na ya mutu ta huta tana da laihi akan wannan ko ba ta laihi an gane ko kace har zama zai kai ga inda kana hwatan abokin zaman ka yami ya mutu ka huta to kun gani abu ne wanda in yana a zuciya babu laihin komai amma da ya hutu ta hanyar a nuna a aikace ko kuma a gayi a baki to wannan shikenan lahin zai tabbata na biyu shine kuskure kuskure shine khilaful amd shine kishiyar mai da suna a ganganci kuskure a wajen saki ya kuskure a wajen saki yake shine ka tahi ka waɗi wata kalima sai ka waɗi kalima ta saki an gane ko kawar misali ka ce da larabci anti tahirun sai kace mata anti tahir ko kuma sai kace kace anti taliq malmakon kace tahir sai kace mi sai kace taliq an gane ku kenan wannan kuskure ne wannan ba zai ba zai afku ba domin ba wasa bane an gane ku in wasa ne wannan to zai abu misali tana rike da hannunka kana rike da hannunta kuna wasa ya ta ce mata kai sakanin da Allah sai ka ce na sake ki to akwai hatsari ko ba hatsari akwai hatsari ko ba hatsari kalimar dai ta hoto ta na sake ki ko a to wannan kun kuskure ne ba kana nuhin ka sake ta ba saki na mi saki na aure ka sake dai hannun nata ko to wannan a rika da kiyayewa irin wannan kalmomin ba su daɗin haɗi jayid na gaba kenan shine wannan kuskure ina daga cikin kuskure matanka guda biyu ko guda uku wata ta maka wani laihi an gane ko kana zakkuwa ka azawa da ta ma laihin ita ce zamna ita ce wance tashi tattara ina ki ina ki na sake ki tana juyuwa sai kaga abu ce kai abu ba ke ba nake nihi a gane ko kanda nake nihi to kenan kun ga wannan kuskure ne ko abun nan bata saku ba waye saku kande domin abu kuskure ne ya fada a kanta kande ita ce ita ce ta saku na gaba shine annisiyan mantuwa hanya ku saki yana abkuwa ta hanyar mantuwa kace ai kamance ne ka sake ta an gane ko hanya tana abkuwa in dai ba mai ciwon mantuwa ba ya ce ya manta da matar shi ce na gaba shine abinda aka cilasta mutum yayi an gane ko idan aka cilasta ka ka saki matarka in ka sake ta sakin bai yi ba malamai amma suna kawo sharaɗi na cilastawa sharaɗi na farko ya kasance wanda ya cilasta kakin kana da tabbacin zai iya maka wata azaba ce mai tsanani in baka yi ba kamar ya maka barazanar zai kashe ka kuma ka san da yana iya kashe ka an gane ko? amma in ba in ba in ba shi ba cilastawa ta wanda ka san ukubarsa ba za ta iya hawanka ba wannan sakin bai yi ba misali barayu su shigo gidanka ko 'yan daba su ce ka saki matarka ko su kashe ka sai ka sake ta in ma saki dubu suke so ka yi mata ba ta saku ba don me aka yi maka an cilasta ka amma matarka ce ta ce ka sake ni ta ci kwalakka ya ce ba zan saki ba wallahi sai ka sake ni an gane ko ko ka sake ni ko in ko in ko in tada maka bala'i a gidan nan sai ka ce to ta hina sake ki shikenan sai a ce ci da saka ne akai a a ba ci da saka bane akai an gane ko wannan shi ma akwai malamin da ya taba bada wannan fatawar shi ma wannan kuskure ne matarka in ta cilasta ka to wannan ba a sashi a cikin ikra an gane da kyau ko sai idan ya kasance ta ɗauko wani makami ne wanda ka tabbata da cewa tana iya ta daɓa maka shi kuma tana iya hinkarhinka a wannan lokacin to a wannan lokacin misali bindiga kuma kasan tana da kartushe an gane ko kuma kasan ta iya seti to wannan lokacin in ka sake ta cilasta ka ne a kai sakin bai yi ba an gane ko to amma in ba shi ba kuna kance saman gado ta ci kwalaka an gane ko wannan babu cilastawa domin baka a cikin yanayi wanda bayan da ka iya wanda shi da kenan wallahu ta'ala alam rawahu ibnu majah wannan shine kenan mali yace wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala idha harrama imra'atahu laysa bi shay'in idan mutun ya haramta matarsa to ba komai bane ma'ana ba saki bane wa qala yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ai ya kasance a gare ku game da manzon Allah abun kwaikwayo rawahul bukhari bukhari ya rawaito wannan hadisi wali muslimin a riwaya ta imam muslim idan harrama rajulu alaihi mar'atahu idan mutum ya haramta ma kan shi matarsa fahiya yaminun to wannan rantsuwa ce yukaffiruha zai hidda mata kaffara ibnu abbas yake cewa idan mutum ya ce ma matarsa na haramta ki an gane ko to ba yana nuhin ya saki ba yana nuhin saki ya abku bane an gane ko amma a wannan lokacin ana istifsali da kace ka haramta ta me kake nuhi in kace saki ne to wannan saki ne amma in kace ba saki bane to sai a shiga babe na tahrimul halal tahrim tahrimul halali yaminul mukaffara wannan a lokacin za a shiga babe na rantsuwa za a dora shi a babe na rantsuwa wallahi na haramta ki me kake nuhi ina nuhin na haramta zama na, haramta mu'amalar aure da ita ba ina nuhin saki ba to a wannan lokacin za a cewa mai yake da suna kafara ta rantsuwa za ka yi an gane da kyau ko da ya ce nan kuna da abun kwaikwayo game da manzon Allah yana nuhin manzon Allah shi ma ya yi haka ya ce ya haramta wani abu wanda yake halal a gare sa a wata riwayar zuma da yake sha a ɗakin zainab sai manzon Allah sai Allah ya ce lima tuharrimu ma ahallallahu lak qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wannan shine dalilin wannan ka'idar ku rike wannan ka'idar da kyau tahrimul halali yaminun mukaffara tahrimul halali yaminun mukaffara haramta halal kamar rantsuwa ce mutum zai hudda kafara shikenan sai ya abu na rantse da Allah na haramta ma kaina zuwa gidan wane ko ba ko baka ce na rantse da Allah ba da dai ka ce na haramta ma kaina abu kaza shikenan kamar rantsuwa ce za ka yi kafara na haramta ma kai na hawan kabu-kabu wata ran ka shiga matsi an rasa taksi an gane ko yanzu shikenan sai ka ka hau kabu-kabun ka kaje kai mi kaje kai kafara an gane da kyau ko manzo Allah ya ce ya haramta ma kan shan zuma a gida ɗakin Zainab matar shi an gane da kyau ko daga baya sai manzon Allah ya hudda kafara ya koma shan zumar shi to wannan shine kenan da haka matarka ita ma in kace ka haramta ta matukar dai aniyar ka ba saki bane domin dole sai an yi wannan istifsalin aniyar ka mi kai mi kake nihi in saki ne wannan haka amma in ba saki ba shine za a ce to za a koma bangaren rantsuwa sai kai kafara ta rantsuwa an gane ko fa it'amu asharati masakina min awsati ma tut'imuna bihi ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba ciyar da muskini guda goma ko musu tufafi ko kuma mi azumin kwana nawa azumin kwana nawa azumin kwana uku ko kuma yantar da baiwa amma sai an rasa wa'yancan ne sannan a kai ga azumi in azumi shine na ƙarshe a wajen rantsuwa ka wajen kafar rantsuwa an yi so a ciyar ka ciyar da miskin don in kai azumi ka kaɗai ke da ladarka amma in ka ciyar da miskinai ka ga wasu sun amfana ko amma azumin ka wazi amfanuwa da shi iyaka wasu ma sai dai ka cutar da su ko kana azumi kai ta bakin rai amma kuma in abinci ne kai kaga sun amfana da shi yasa kun ga hikima ta musulunci a wajen kafara sai aka fara da abinci kai abin da zai amfanin wasu mala yace wa Aisha radhiyallahu anha anna ibnatul jawn lallai ibnatul jawn lamma udkhilat ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam samuna wannan sunan jawn aha al-jawn shi ma suna ne lamma urkhilat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka shigar da ita a wajen manzon Allah wadana minha ya kusanta a gare ta qalat tace a'udhu billahi minka ina neman tsari game da kai qala ite laqad uzti bi azimin haqiqa kin nemi tsani da abin mai girma ilhaqi bi ahliki je wajen iyalinki rawahul bukhari wannan hadisi mun ganshi a baya ko mun ga dalilin da yasa tace ina neman tsari Allah ya kare ni da kai muhallu shahid abin da yasa mala ya kashi anan dan ya nuna muna a me yake da suna min aqsamit talaqi min haythiyatin ukhra shine akwai at-talaqu as-sarih akwai at-talaqu al-kinai akwai saki na zahiri na karara akwai saki na kinaya saki na ƙarara shine ambaci wannan kalimar ta anti taliqun na sake ki wannan shine saki sarihi an gane ko shi kuma saki kina'i shine wanda kalima ce wadda take da halshen damo guda biyu misali nan manzon Allah ya ce je a gidanki je a gidanku je gidanku kimi yana yi dokan je gidanku na sake ki je gidanku har in huce je gidanku har ki wayo tun da baki da wayo ya zaki shigo wurina za zan shigo wurin ki ce mina uzu billahi an gane ko to wannan shine kenan kenan saki kala biyu ne akwai kina'i akwai mi akwai wanda yake sarihi na bayyane kenan kina'i dukkanin kalmar da take yado kan fasara guda biyu je gidanku je na hutar da ke ko baya cikin kalmomi na saki akwai wanda suke faɗin haka ko na hutar da ke ba ni da bukatar ki an gane ko jayid wannan duka suna ɗaukan kinaya su kuma wannan ka'idar su shine alkinayatu taftaqiru fi tarattubi athariha ila niyat alkinayatu taftaqiru fi tarattubi athariha ila niyat irin wannan kalmomin a me yake da suna suna buƙatar niyya kamin a tabbatar da su sun samu matsala da matarsa sai ce mata she gidanku wannan kalimar za a tambaye sa me kake nuni ta je gidansu ba da ya ce je gidanku ba shikenan sai a ce a ya sake ta a'a sai an tambaya an gane ko wannan shine kenan ita ma wannan kaidar in ka in ka rike ta zaka iya me yake da suna walwali matsaloli masu yawa wa an jabir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la talaqa illa ba'da nikahin babu saki sai bayan aure wala itqa illa ba'da milkin sannan kun babu yantarwa sai bayan an mallaki abu rawahu abu ya'la abu ya'la ya rawaito sa wa sahahahu al-hakim imam al-hakim ya inganta sa wa huwa ma'lulun sai dai hadisi ne mai illa sai dai illa sa ba qadiha bace domin akwai al-illa al-qadiha akwai al-illa ghairu al-qadiha a wajen malaman hadisi akwai illa wadda take sanya hadisi zaman to da'ifi akwai illa wadda ba ta sa zaman to da'ifi kina wannan illa ce gairu qadiha domin hadisi ne wanda yake sahihi wa akhraj ibn majah kuma ibn majah ya hutar da shi anil miswar bin al makhrama daga miswar bin makhrama samu na wannan sunan miswar miswar shi ma suna ne miswar makhzama shi ma akwai masu sa shi shi ma suna ne wa isnaduhu hasanun sanadinsa mai kyau ne lakinnahu ma'lulun aidan sai dai shi ma yana da illa ghairu qadiha wa an amru bin shu'aib an abihi daga amru bin shu'aib dan daga ma'aifinsa an jaddihi da kakansa qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam la nadhra li ibni adama babu alwashi ga dan adam fi ma la yamlik game da abun da bai mallaka ba wala itqa lahu fi ma la yamlik sannan kun baya yantar da abun da bai mallaka ba wala talaqa lahu fi ma la yamlik sannan kuma babu saki a gare sa ga abun da bai mallaka ba akhrajahu abu daud abu daud ya hutar da shi wa tirmizi da imamu tirmizi wa naqala anil bukhari kuma ya nakalto daga imamu bukhari annahu asahhu ma warada fihi wannan shine mafi ingancin hadisin da ya zo a cikin wannan matsalar wannan hadisin yana bayanin wasu abubuwa guda uku wanda in baka mallake su baya halatta ka yi tasarrufi a cikinsu na harko shine mi shine alwashi an gane da kyau ko na yi alwashi in matata ta aihu an gane da kyau ko to zan ba ta motar ƙanina an gane ko in matata ta aihu ta samu ɗiya ɗa namiji zan ba ta motar ƙanina motar ƙananka taka ce yawwa kinan ba taka bace kina wannan alwashin yayi ko bai yi ba bai yi ba in Allah ya bani abu kaza sai na je aikin hajji aka zo kuma baka da kuɗin zuwa aikin hajji alwashin dole sai ka yi babu sai in ka samu kuɗin na gaba shine yantarwa bawa in ba mai shi babu wanda isa yantar da shi na gaba shine saki ba ka iya sakin matar da baka mallaka ba an gane da kyau ko kenan saki ba wanda isa yi shi in ba wa ba in ba miji ba sai in ya shiga a cikin wata matsala to a wani lokacin wakili ko wakilinsa ko alkali sukan iya su zartar da saki musamman dai alkali an gane ko misali an rasa inda yake matar ita kuma ta matsu ta kai kara kenan sai alkali ya hukumta zai zartar da hukuncin a mai da suna raba auren wannan shine kenan wannan hadisin dalili ne akan ka'idar da malamai suke cewa la ya juzu lil ghairi an ya tasarrafa fi milki ghairihi illa bi idni baya halatta ga wani ya juya wani abu na wani in ba da izininsa ba wannan ka'idar tana shiga a masallaci ka zo a masallaci ko ku zo a masallaci ga wanda shine limami a yananne na masallacin lokacin sallah yayi kawai sai a ce ma wani ya shiga ya bada sallah ko wani dan karambani ya shiga ya bada sallah an gane ko wannan kuskure ne sai idan ya kasance an jira sa lokaci an jira sa bai zo ba ko kuma an kayyade an ce minti kaza in liman bai zo ba a tayar da sallah in dai har kun san limamin yana iya zo to retarkin da zai yi baya ba ku damar ku shiga ku ba da sallah in ka matsu ko ma gehe kai sallar ka amma masallaci wake liman wake shugabancin sa limami wannan kuskure ne sai in an ga lokacin zai wuce ko kuma lokacin jiran yayi tsawo sosai misali minti bakwai minti takwas minti goma haka ana iya asa wani ya bada sallah amma minti biyu minti uku akwai wanda ma ko minti guda ba su iya ba limami wannan duka yana daga cikin rashin ladabi ko kuma ku shigo masallaci sai ku tsaye kuna jiran liman ya shigo yana shigowa kaga wasu ma hararen shi ma suke yi muna ganin abubuwa fa wallahi kuma wannan wannan laihi ne wanda mutane ba san suna yi ba ba a jiran liman da tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza uqimati salatu fala taqumu hatta tarawni sun kasance a lokacin manzo Allah ana ta da sallah kafin manzo Allah ya shigo to sai manzo Allah in ya shigo isko sai sai sai ce ko da an ta da sallah kada ku yi tsaye sai in kun ga na shigo ma'ana limami in bai shigo ba a so mutane su zo su yi tsaye idan ka shigo masallaci me aka so ka yi ka yi sallah ka yi nafila tahiyatul masjid ko da ko ka san lokacin bai isa fara in limamin ya zo an ta da sallah ka tsaye sallar in ka yi raka a guda ka sallame da tsaye ko ka sallame da zamne in baka samu ma raka a ko guda ba kai ka saki hannunka wannan shine amma jiran liman da tsaye kuskure ne mu yi kokari mu nisanci wannan wannan kuskuren hadisi na karshe ma da yace wa na aisha radiyallahu anha daga aisha Allah ya dada ita anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon Allah ya ce rufi alƙalamu an thalathatin an ɗauke alƙalami daga mutane guda uku anin na'imi hatta ya staiƙis daga mai kwana har sai ya tashi wa anis sagiri hatta yakbur da kuma yaro har sai ya girma wa anil majnuni hatta ya aqil da kuma mahaukaci har sai ya yi hankali au yufiqa ko kuma me yake da suna ya holhodo shine yufiq rawahu ahmad ahmad rawaito sa wal arba'a da marawaita hadisan nan guda hudu illa tirmidhi sai dai imamu tirmidhi wa sahahahu al hakim imamu al hakim ya inganta sa wannan hadisin abin da ya sa malam ya kawo sa a babe na saki shine dan a nuna maka cewa yana daga cikin sharuɗan saki daga daga farko dai sharuɗan saki akwai ashurutu almutalliq akwai ashurutul mutallaka akwai sharuɗa na wanda zai yi sakin sharaɗi na farko an ya kuna zaujan ya kasance miji wanda ba miji ba iya sakin mace in ba mijinta ba kina ya kasance wanda zai sakin shine mijin na biyu an ya kuna baligan ya kasance baligi ne an gane ko wanda bai balaga ba baya saki sai in dai amma wasu malamai suna ganin in ya kai sinu tamyiz ma'ana lokacin da yake iya bambance dan duma da kabewa yana da hankali balaga dai ne bai amma yana da hankali cikakken hankali babu yarinta irin waccan ta me yake da suna hauka mun san yarinta ma akwai ta hauka ko kamar yadda Hausa ke cewa yarinta kurciya dangin hauka an gane ko wannan shine to in yaro bai balaga ba yana daga cikin lokaci wanda yake bai kai saki ba amma ya kai aure ana mishi aure kamin ya balaga amma saki wannan kuma ba zai yi ba na uku shine al'aqlu shine hankali kidan ko ya balaga in baya da hankali ba zai saki ba ashe wannan sunna mahaukaci ma ana mishi aure ko kuma fi yawanci mahaukatan da ake ma aure kuma zaka ga haukarsu tana dan tana dan saituwa an gane ko tunda akwai wanda ma haukar tasu ba ta Allah da annabi bace wannan ruwan ne suka musu yawa suka takure su da sun zube wannan ruwan shikenan sai ga sun komo da hankali an gane da kyau wannan shine kenan kuma zaka gani mahaukaci a mishi aure kuma sai samu dadiya masu hankali yukhrijul hayya min almayyiti wa yukhrijul mayyita min alhayy wannan ayat tana in shiga hatta a cikin wannan Allah ya huddu mai hankali daga cikin wa daga cikin mahaukaci na gaba shine me yake da suna nawa muka faɗi yanzu hudu ne nawa muka faɗi an ya kuna zaujan ko na gaba na harko na biyu albulug sannan al'aqlu an gane da kyau ko wanne ne na hudun jayyid namanta na hudun ku bi ni bashi zuwa gobe aha mun ga shi menene a a ba shi bane ba in yana kwana in yace yace in yana kwana wanda yake kwana yana ɗayan saki in dai ba cikin sabbatun kwana ba wannan ba a sashi wannan ko an sashi sai a sashi a cikin rishin hankali domin wanda baya da kwana yana da hankali wanda yake kwana yana da hankali baya da hankali don abin da zai faɗi cikin rishin hankali yake an gane da kyau ko na hudun na hudun naman tashi amma guda hudu ne sharuɗan na na namiji jayyid kenan wannan babu hadisi guda ne ciki jayyid mu ida wannan hadisin da yake cikin wannan babin babu raja'a babu yi bayani akan kome in an yi saki sai mi sai kome kenan sai mu liƙe an imran ibn husayn radiyallahu anhuma daga imran dan husayn Allah ya dada su annahu su'ila anir rajul yutalliqu an tambaye sa game da wani mutum da zai yi saki summa yuraji'u sannan sai ya mayar da matarsa wala yushhidu ba tare da ya sa shaida ba faƙala sai ce ashhid ala talaqiha ka sa shaida akan sakinta wa ala raj'atiha akan kun maido da ita in zakai rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito sa haka za a haka mawqufan tare da jingina sa zuwa ga imran bin husayn wa sanaduhu sahihun sanadinsa kuma ingantacce ne wa an ibni umar annahu tallaka imra'atahu ibnu umar ya saki matarsa qala annabi sallallahu alaihi wasallam li umar sai manzo Allah ya ce ma umar murhu falyuraji'ha ka umurce sa ya maido da ita muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisin wannan yana da alaka da wancan wannan hadisin yana nuna muna idan zaka saki mace ana so ka sa shaida an gane da kyau ko sannan kuma idan za ka maido da ita ana so ka sa shaida na sake ki ga shaidu na maido ki ga shaidu an gane da kyau ko sannan kuma shi kome idan za ka maido mace yana da sharuɗa daga cikin sharuɗan shi ne sai in ba ta ƙare idda ba ya kasance kuma sakin ba ba'in ba ne an gane da kyau kuma na saki wanda babu kome a ciki ya kasance ba saki na uku ba ne matukar dai saki na ɗaya ne ba ta ƙare idda ba ba ta yi haila wanka tsarki guda uku ba ko wata guda uku kamar yadda hausa suka saba ba ta yi wata uku ba to kana damar ka maido ta domin a matsayin matarka take kuma ita kun ba ta da ba ta da incin ta ce ba ta yarda ba ta komawa an gane ko na sake ki bayan wata biyu suka ce ke na maido ki komo ta ce a ba zan koma ba na saku shi kenan a'a yanzu kuma sai dai a sake wani sabon babe yanzu matarka take ta ce ta ki komo wato sai dai ta yi mi ba zai gaya mana mi za ta yi a khulu'i yawwa mun yi babin a can baya sai ta yi mi sai ta yi khulu'i ta biya sadaki ko amma in ba shi ba da ka maido ta shi kenan matarka ce wannan shi ne kenan domin dama asali ba ta hita daga zan matarka sai ta kare mi sai ta kare idda akwai wata ka'ida suke cewa malla yushtaratu ridahu fala yushtaratu ilmu duk wanda ba dole bane sai ya yarda ayi abu to ba dole bane sai ya sani an gane ko malla yushtaratu ridahu fala yushtaratu ilmuhu wannan ka'idan malamai suka buga dalili akan cewa ko da baka gaya wa mace ba ka maido ta to shikenan ta komo amma sai dai da ƙarshe magana mafi inganci shine sai ka gaya mata ta sani don saboda takan iwa in baka gaya mata ba ta yi wani aure in ta yi wani aure bayan ta yi wani aure ka ce ai na maido ta ta ce ai baka gaya mata ba in tabbata baka gaya mata ba to a wannan lokacin auren za ta zama da mishinta na biyu amma in tabbat ta san da ka ce ka maido ta ta ƙi komawa ta yi wani sabon aure in ka kai ƙara wancan auren za a raba shi ta komo ina ta komo wajenka tun da ta san da mi ta san da ka maido ta misali na biyu a wannan ka'idar shine mutum ne aka kama shi gidan kaso akan bashi kaza sai ka zo ka biya bashi sai aka huddo shi daga gidan kaso yanzu da aka zo huddo sa ya tambaya ya aka yi ai an biya bashin da dan shi aka liƙe ka ya ce waye biya mini sai aka ce alajuwa ne in dai alajuwa ne ne biya min to ban yarda ba yanzu su gidan kaso za su yarda da maganar ka ce za su yi ma mahaukaci ne domin me yasa aka liƙe ka kuɗi ko to an biya kuɗi yanzu hita ka ba mu wuri an gane da kyau ko man la yushtaratu ridahu fala yushtaratu ilmu ba dole sai ka san da waye biya ba ba dole sai an gaya ma waye biya ba kai dai an biya abun to yanzu huta tahiyar ka wannan shine kenan wannan ka'idar akwai misalai da yawa na wannan ka'idar nan za mu tsaya hadisi guda ha wa akhraj al-bukhari ko ku gai shi nan bani da shi wa akhraj al-baihaqi bi lafzin eh ba ni littafin wanda yake da ba ka da shi kema? ni ma nan ba ni da shi wa akhrajahu al-bayhaqi imam al-bayhaqi ya hutar da shi bi lafzin da lafazi anna imran bin husayn lallai imran bin husayn su'ila an tambaysa amman raja amra'atahu game da wanda ya maido da matarsa wa lam yushhid bai sa shaida ba faƙada sai ce fi gairi sunnatin ba a cikin sunna ba ne ya ce fi gairi sunnatin falyushhidil an an gani da ke ku ba tare da sunna ba falyushhidil an to yanzu ya sa shaida wa za da tabarani imam tabarani ya ƙara fi riwayatin a wata riwaya wa ya staghfirillah sai ya nemi gafarar allah idan wannan abin da yake nunawa baya daga cikin sunna mutum ya maido da mace bai sanar mata ba an gane ko wanda ya haka nan to ya yi laihi ya yi mi ya yi istighfari ko wannan shi ne kira takaice da in ka maido da mace sai ka gaya mata wannan shi ne magana mafi inganci wallahu ta'ala a'lam nan za mu dakata sai gobe insha Allah mu ci gaba inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله